أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرم وأنعم وأغني وأنجي وأتم وأصلح وزكي وأرجي وأوتي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق نصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وآله وأصحابه وأهل بيته وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين الحمد لله رب العالمين shine ranar manya-manyan bayan Allah manya-manyan waliyan Allah manya-manyan sahabban Allah sahabban manzan Allah ne sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kai ko matan ba ta yanda alhamdulillah jiya mun yi ranar ahalar baiti yau kuma za mu yi ranar sahabbai ta yanda za a ƙara gane darajojin makusantan annabi ta sallama ranar ajiya mun yi akan ahalar baiti tun da kan sai da faɗi mata zahara alaƙasar salam ya zuwa manya-manyan ‘ya'yanta da jigojinta mun da ya ji daidai gwargwado yau kuma allah sai da rana ne na sahabbai allah sai da shi kuma ran lahadi shi kuma sai mu yi rana na matan annabi muhammadu da ‘ya'yan shi insha Allah. annabi sallama yana nuna girman sahabbai annabi muhammadu yana nuna girman sahabbai wani suna hukutu yana kyalisun da yara ne annabi sallama kudanan da ake kare musu sai siyan kwanza da hannun gefe gefen ba ƙananan yaron ba zan nan cikin bulgin da ta fasi da kusa har hari kuma kuma ta nan gefe gefen duwan nan gefe gefen annabi yana nuna mana girman sahabbai yake cewa la'an yalqallahu abdan la'an yalqallahu abdan bi dhunubil ibadi khairun lahu min an yabguda rajulan min ashabi innahu dhanbun la yughfar lahu yawm al-qiyamah annabi yace wallahi tallahi yace wallahi tallahi ji annabi yace na rantsa da girman Allah mutum ya je lahira yana ɗauke da zunuban bayi baki ɗaya a ce duk zunuban da musulmai suka ɗauka a ce nashi ne shi ne ya je da shi to ya fi mishi sauƙi akan ya je lahira yana ƙin sahabi ɗaya a cikin sahabbai na domin ƙin sahabi na a cikin sahabbai shi zunubi ne wanda Allah bai gafarta shi Allah bai gafarta shi wani hadisi ne daga bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu annabi yace inna Allah inna Allah ta'ala ihtara li ashabi taj'ala li minhum wuzara'a wa ansaran taj'ala li minhum wuzara'an wa asharan faman sabbahum fa alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nasi ajma'in annabi ya ce Allah ta'ala ya zaɓan mun sahabbai na ni sahabban na dukkan su tare da ni guda dubu ɗari da dubu goma dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu dukkan su Allah ne ya zaɓo su ya turo mun su ce su ne sahabbai na da sanin shi da ilimin shi da ƙarfin ikon shi ya zaɓa ba wayansu ya kawo su waje na ba kuma cikin sabon nan Allah ya zaɓa min wasu manya-manya guda hudu wanda manyan nan guda hudu sahabbai na ne su kuma wazirai na ne masu taimako na sannan kuma surukai na ne surukai na ne guda hudun nan guda biyu na aure ƴaƴansu ne na aure sai da Aisha ƴar sai na bakar Siddiq radiyallahu anhu kuma na aure sai da Hafsatu yar sai na Umar bin Khattab radiyallahu anhu kuma sai na Usmanu na ba shi ƴana da farko sai wafati da ƙara mishi ƴana na biyu sai na sa Nurayn ya aure sai da Ruqayya ya aure sai da Ummu Kulsum shi ko sai na Aliyu bin bin bin radiyallahu anhu shi kuma ya aure sai da Fatima Zahra alaihi salatu wassalam aka sabon nan nawa guda hudu da duk sirkai na ne biyu sun bani biyu na basu annabi ya ce faman sabbahum duk wanda ya zage su fa alaihi lahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina duk wanda ya duk wanda ya zage su to tsinuwan Allah ta tabbata akan duk wanda ya zage sabon nan nawa guda hudu kuma tsinuwan mala'iku sun tabbata akan duk wanda ya zagi sahabbai na kuma inuwan mutane manyan annabawa da manyan waliyai da manyan bayan Allah da manyan muminai inuwansu ya tabbata a gare su wata da matakan duka wanda zagi sahabbai na wato ma'ana Allah ya tsine ma duk wanda ya zagi sahabban annabi mala'iku sun tsine ma duk wanda ya zagi sahabban annabi sauran mutane manyan ba Allah annabawa da sahabbai da waliyai da muminai su ma kowannen su ya tsine ma wanda ya zagi sabon annabi wanda kuma a baki bai tsine musu ba to ya tsine musu kuma an je lahira ma Allah da kanshi zai tsine musu mala'iku za su tsine musu mutanen filin kiyama ma duka muminai kowa da kowa za su tsine musu Allah ya kiyaye mu hadisi na biyu kenan a wani hadisin na uku annabi Muhammadu sallama ya ce, Hubbu abubakarin wa umaru imanin wa bugduhum kufurin. San abubakar da umaru imani ne, kuma ƙinsu kafirci ne. A hadisi na hudu annai Muhammadu sallama ya ce, Hubbu abubakarin wajibin ala ummati. hubbu abi bakarin wajib ala ummati san sayyidina abu bakarin siddiqu radiyallahu wajibi ne akan al'umma na wajibi ne ba musabi bane ba sunna bane wajibi ne an ce sabba annabi da yawan su suna koya ma 'ya'yansu san sai na abakar da umaru da sai na usman da sai na aliyu suna koya musu kamar yadda suke koya musu sallah sosai kuwa don sai na abakar da jalanu babban mutum ne ya ɗaya daga cikin manya-manyan safai sai mu fara ta kan shi tukuna sai na abakar da jalanu kamun musulunci ya bayyana shi kan kasuwa ne ya je sham shi ya wani mafarki shi da ya je kasuwanci daga dare sai barci sai yan farki to barkin nan da yi da gari ya waye sai zan wani babban malami ya je wajen wani babban malami sunan shi bahira ya ce jiya gona barki kaza iri kaza iri kaza bahira ya ce mishi wannan barki naka in dai da su kayi ne to lallai alaihin lallai lallai alaihin ba makawa za ka zamo kai ne farkon musulunta a wajen annabin ƙarshen zamani kuma za ka rayu da shi kuma in yi fati kai ne farkon halifan shi bahira arrahib ya gaya mishaka daga shi sai shi ba kowa shi kuma sai na bakar sai dukar zalanu sai yi shiru bai gaya ma kowa ba lokacin da Allah ya so annabi da annabta sai na bakar zalanu ya ji gida annabi sai annabi ya kamata ka musulunta sai na bakar sai ya za a musulunta wani aya za ka bani alama ne san gane kai annabi ne sai annabi ya ce mafarkin da kai a sham ka ji gun bahira ya gaya masa rigirigi nan take kuwa yana bakar ya ce lalle na yadda bayan kalmar shahada nan take an sallama ya lakanta mishi kalmar shahada بسكة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله nan take musulunta sai na baka da jalanu annabi ya ce ran da aka haifi sai na abubakar siddiq da jalanu in ji annabi fa ya ce ran da aka haifi sai na abubakar siddiq da jalanu Allah ta'ala da kanshi ya ce ma jannat adanin Allah ke wa izzati wa jalali la adkhuluki ahadan illa man ahabba hadhal mauludi Allah ya ce ma aljanna jannat adanin aran da aka aran da aka yi sai na abakar siddiq wa zalamin Allah ce na rantse na rantse da buwaya na na rantse da girma na rantse da buwaya na na rantse da girma na ya ke jannat adanin ba zan shigar da wani mutum a cikinki ba sai wanda yake san wanda aka haifa a wannan daren shine abubakar siddiq Allah sai da ya rantse da buwayen shi ya rantse da girman shi ki ba ni shiga cikin jannat adanin sai wanda yake san sai na bakar siddiq radiyallahu anhu da wannan ya kamata mu so shi ko bai kamata ba rigirigi ba yana daga cikin karamin sai na bakar siddiqu da zananu na biyar ko kuma ce na uku tukuna yanzu a cikin karamomi na mun ji hadisai guda biyar a cikin karama kuma mun ji barkin da yi a sham a cikin martaban shi kuma mun ji allah da kanshi ya rantse a kan cewa ba mai shiga cikin jannata danin sai wanda ya so sai na abakar siddiqu da zananu to na uku wata rana sai na bakar siddiqu radiyallahu ya taso daga gida ya zo masallacin madina sannan yanzu ai sallan su bashi ya zo da wurwuri to alhamdulillah ya shiga masallaci ya zauna wajen da yake zama amma kuma da annabi ya zo musallama aka ta da ikama annabi ya yi kabbara harma ya fara fatiha shi ko Allah alwallan sai na bakar sai ta warware a kan ta warware ya zama da shi ya fito waje domin yan ya samu ruwa ya canza alwala ba wani buta ba tulu wanda na kita ruwa ma ba ruwa ba kida kuma ka san a salatu ana yi ne da ɗan dukun dare ba da mai shiga cikin gida na sallama ga sauran dare yawai ga waje yawai ga dama yawai ga hagu bai ga ruwa ba kuma bai ga yaron da zai aike shi samu shi ruwa ba yana wajen ya rasa yadda zai yi Allah azza wa jalla sai ya ce malaka jibrilu maza maza ka je aljanna ka ɗauko butan gidan aljanna ka lullube ka da hankici na gidan aljanna sai na malaka jibrilu alaihi salam ya je aljanna a gurguje ya ɗauko butan aljanna ya ci kota da ruwan alkausara ya ɗauko hanci da gidan aljanna ya lullube wannan butan da ita da ya rufe butan da ita haka yake yanko hijabai piu piu piu piu nan da nan ya zo madina tun daga tun daga sama da ya abubakar siddiq sai haƙuri gani nan zuwa ya abubakar siddiq sai haƙuri gani nan zuwa ya abubakar siddiq sai haƙuri gani nan zuwa jibril na zuwa sai ya wuce masallaci sai ya gaya ma annai muhammadu sallama ya rasulallah allah ta yana gaishe ka bayan gaisuwa ya ce gaya maka ka tsawaita karatun suran kada ka yi ruku'u da wuri har sai na zo na umarce ka ka tsawaita karatun suran domin alwallan sai na baka da zal'anu ta warware ga ruwa Allah ta kai shi alwala malaka jibrilu da kai shi yazo da wannan hankiti a hankitin a rubuta a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah abubakar siddiq la ilaha illallah muhammadur rasulullah abubakar siddiq wannan shi rubuta a cikin hankitin malaka jibrilu da kai shi zuba masa na baka ruwa yi alwala sai da kamala ba gida annabi ya shiga sai na bakar siddiq radiyallahu ya shiga cikin masallaci yace to ya rasulullah sai na bakar shiga cikin masallaci shi ma jibrilu ya shigo masallaci yace ya rasulullah to sai na bakar ya kamala alwala sai ya shiga da sallah kaga abinda Allah ya ma sai na bakar siddiq radiyallahu dan kayyar sarka daya a bayan annabi aka tura malaka jibrilu musamman ka ji aljanna ya ɗauko buta ya ɗibo ruwa ya fito da hankicin da ya malala zai tsatsane da hankicin wani aka yi ma irin wannan eh amma shi kuma ya tattata da a zage shi ana kiyaye mu ka kai ga idan jibril ya zo yana kawo wahayi da annabi sallama annabi na jin wahayin ta muryar jibrilu kar haka shi ma yana bakar yana jin wahayin kar koran da aka kawo wahayin innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء lokacin da ba da duk yana kusa annabi yana ji kar inda annabi ke yi haka shi ma nan take da ya gama jina take ya faɗi ya sume yana baka da siddiq da galan yanda annabi ke ji sauti kar ba hijabi ba komai da shi ma yana baka ya ji as-siddiq radiyallahu anhu martaban shi na hudu wata rana akwai wani mala'ika a can sama ya ubangiji muna jin labarin aljanna tana da faɗi tana da girma ka ce zaka ba da ita ne ga makusantan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to Allah ina so ka taimake ni ka ba ni ƙarfi ƙarfi ƙarfin ƙarfin ƙarfin mala'iku dubu akan ƙarfi na kuma ka tsara mun fuka-fukai fuka-fukai fuka-fukai dubu akan fuka-fukai na domin in je aljanna in yawata in yawata in sha kallo Allah azza wa jalla ya ba wani mala'ika karfin mala'iku dubu kuma ya ba shi fuka-fukai dubu malaka mai ya tafiya ya gudu ya gudu ya gudu ya gudu sai da fuka-fuka nan baki ɗaya suka kakkaɓe shekara ɗari na tafiya fuka-fuka suka kakkaɓe Allah ya ƙara mishi wasu ya ƙara su karfin mala'iku dubu da fuka-fukai dubu ya ƙara tafiya sha ɗari wanda fuka-fuka suka kakkaɓe ƙarfin nashi ya ƙare Allah ya ƙara mishi fuka-fukai guda dubu da ƙarfin mala'iku guda dubu ya ƙara tafiya sha ɗari da kiyaye ki in tafiya mala'iku ya fi ƙarfin tafiyan jirgin sama ya fi ƙarfin tafiyan iska tafiya yake tafiya yake shekara sha ɗari uku a irin wannan tafiyan da kuma fuka-fukan nan fuka-fukan nan guda dubu da kuma ƙarfin mala'iku guda dubu amma ga nan ya gaji ya gajiya fuka-fukan suka zube ya faɗi ya fita da sai ya miƙe sai ga wata mata daga cikin horar aini sai cike wannan bai Allah daga yana kike ta ce ainihin ina yana aljanna ne nan nan kana cikin aljanna ne ta dama na ce na zo kunzu aljanna ne in yawon ran gadi sai ta ce amma ba nan kana cikin aljanna ne na sai na bakar siddiq radiyallahu anhu kuma duk abin da ka yanko a baya zuwa nan har yanzu ba ta kashi ɗaya ba a cikin kashi ɗari har yanzu baka kashi ɗaya ba a cikin kashi ɗari na aljannan sai na bakar siddiqu da jalan annabi muhammadu sallallahu sallama ya ce a aljanna akwai mata ƙorɗi ne kowace da gwargwadon shanta akwai da ke an ware su na musulmai ne akwai da an ware su na waliye ne akwai da an ware su na annabawa ne annabi ya ce ko a cikin matan nan hurɗi ne da ya kamata a ba annabawa sai na bakar zaran shi kadai yana da irin sirri guda arba'in ya ce na suna ba arba'in ya ce yana irin sirri guda ɗari hudu guda ɗari hudu kike da irinsu wanda hurin ɗina ne ‘yan mata ne kyawawa ba wanda suka dace da su sai annabawa da manzanni kai anan sai na baka su deku yana ɗaya da su guda ɗari hudu ba ƙwara ɗaya ko biyu ko ko hudu ba yana da guda ɗari hudu annai muhammadu sallallahu alaihi sallama kaga a ce sai na baka su deku babban mutum na cikin manya-manyan sabon annabi sallama darajojin shi na biyar darajojin shi na biyar annabi muhammadu sallama ya ce lokacin da na bi isra'ila mai iraji na je na ga rana sai nake fira da ita na ce ina so ta gaya min wani zance mai daɗi wanda na koma zan ba al'umma na wannan labarin sai fi rana sai ta ce min wani lokaci can wani lokaci can na yi mashaƙo na yi mashaƙo ma'anin na yi mashaƙo ta ce mana Allah umarci mana aiko guda dubu saba'in da suke yarke da ni ta ɗauke ni su jifa da ni a cikin tekun kankara da mala'ikun nan da suka jefa ni cikin tekun kankara na nutse na nutse ina shan wahala ina shan azaba a can ƙarƙashin ƙasan tekun sai na hango wasu mutane larabawa su su biyu ɗaya yana cewa ahad ahad ahad ahad ɗaya yana cewa sadak sadak sadak sadak da na gansu sai na ga cewa ta ai wa'inda suke cikin wannan tekun tuntuni suna ciki amma Allah take wahalanta suna ma cikin ni'ima ne amma ni ga shi an kawo ni sanyin wannan teku ya zama azaba a gare ni rana ta ce Allah ina rubanka don girman wancan bayanan naka guda biyu da nake ganin su Allah laifin da na yi Allah ka yi min gafara Allah ka yafe min nan da nan sai Allah azza jalla ya umarci malakun nan suka fito da ni daga wannan tekun kasara su kawo ni waje inda nake zama su gano wajen da nake zama kace na ga haka sai na ce ya ubangiji wayannan bayi na da na gansu a cikin wancan teku ina roƙon ka dan girman ka Allah ga mu zuwa ne ne wayannan sai Allah ya mun wahayi ya ce a gaya mun mutanen nan guda biyu ɗaya nan da ke cewa ahad ahad ahad ahad shine babban masoyi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh kuwa da ke cewa sadak sadak sadak shine babban masoyin shi sai da na abubakar siddiqu radiyallahu anhu annabi muhammadu sallallahu sallama ya ce a mataba na shida kenan ya ce kowane halitta yana da zuciya ita ma rana tana da zuciya ya ce to abin da ke rubuce a cikin zuciyar rana shine abubakar siddiqu shine ke rubuce fi kalbin shams a cikin zuciyar rana yake rubuce a cikin zuciyar rana ya ce izan rana ta bullo a kullun za ta fara kallon ɗakin ka'aba ta ƙura ba ka'aba ido amma ba ta zaka bar kallon ka'aba sai mala'iku sun ce ya ke rana muna umartar ki don girman wanda aka rufe sunan shi a cikin zuciyanki ki wuce mu je inda Allah ya umarce mu sai su ce mata muna roƙon ki dan girman wanda aka rubuta sunan shi a cikin zuciyarki ki wuce mu je inda muke aiki sannan sai ta wuce ma'ana a kullum sai hada ta da girman sayyidina Abubakar Siddiqu radiyallahu anhu mataban shi na bakwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ran da nazo Isra'ila miraji tun daga sama ta daya har zuwa sama ta biyu yace a sama ta daya na ga wani mutum kamar sai na magana siddiku komai da komai yana daga mu hannu haka ina mun bai bai a sama ta biyu na ga wani mutum komai da komai da tsawo da suna da sufa da can kamala komai da komai kamar sai na magana siddiku da dalanu ya daga mu hannu ina mun sai ka dawo a dawo lafiya a sama ta uku na ga abubakar siddiku a sama ta hudu na ga wannan mutumi a sama ta biyar na ga wannan mutumi a sama ta shida na ga wannan mutumi a sama ta bakwai na ga wannan mutumi annabi ce a kowace sama da je ba saman da ba saman da ban je ba ba saman da na je wanda a saman nan ban ga mutumi kama da abubakar siddiku ba da zalami da na je fada Allah sai na ce ya ya ubangiji na ga a kowane sama ina ganin wani ina ganin abubakar siddiku shin abubakar din sun su biyu ne ko abubakar nawa ne sai Allah ya ce ya rasulullah abubakar ɗaya ne kuma ka bashi a can duniya ta ƙasa saboda na san kana san abubakar ne kuma kana amincewa a inda kake inda kaga akwai abubakar a wajen to shi a kowane sama na halarci mala'ika mai sufa irin sufa sai na bakar siddiku domin ka gan shi hankali kai kwanta zai na bakar siddiku radiyallahu ta'ala anhu a martaban shi na takwas wata rana annabi ya ɗauki zoben shi sai ba sai ma bakar siddiqul zalanu ya ce ka je ka kai ma makeri a zoben nan nawa ya rubuta kalmar shahada domin ni amin ina son kalmar shahada ina son kalmar zikiri ka ce a rubuta min la ilaha illallah amma nan kawai za ka tsaya sai na bakar ya karɓi zoben annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya je ba makeri shi kuma na bakar yace ni kuma na san annabi yana san Allah ne yasa yace a rubuta kalmar la ilaha illallah ni kuma na san Allah yana san annabi ni kuma sai na ce kai makeri ga zobe amma wanda ke da shi kuro ne ya ce ka rubuta la ilaha illallah to ni kuma umurce ka ni kuma a ƙasa ka rubuta layi na biyu ka sa Muhammadu Rasulullah shekara biyu za ka yi akan zoben wancan dai shi umarce ni wannan kuma ni ne da karambani na saboda na san Allah yana san annabi kuma Allah shi bai san a raba sunan da sunan annabi shi kenan kuwa mai zobe a makeri ya gama kira ranar da aka yi da shi zo karba ya zo ya karba da ya zo ya karba iko Allah ban da lungu ban da lungu sai na magana siddiq rajal anhu da ya karɓi zobe a hannun maƙeri ya ga ya rubuta irin abin da ya sa ya rubuta la ilaha illallah muhammad rasulullah sallama ya biya shi kure shi ya kama hanya ya zo gaban ma'aiki sallama ya ba annabi zobe annabi na karɓar zobe sai a zo kuma a rubuci a rubuta shekara uku layin farko la ilaha illallah layi na biyu muhammad rasulullah layi na uku abubakar siddiqu sai annabi ya ce to abubakar ni dai na umarci da nan sai ka sa rubuta la ilaha illallah shi kadai wannan shekara biyun wa ya ce kara mun su ina fara sai duba zo da daga layi uku ya rasulullah ni dai wallahi na san dai na ce a ƙara ta muhammad rasulullah domin na san san da kake ma Allah ne ya sa kace a rubuta la ilaha illallah a zojanka ni kuma na san Allah yana son ka ni kuma sai na ce a rubuta shirara na biyu shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma na kun nan wallahi ban san da shi ba na kun nan Abubakar Siddiq wallahi ban san da shi ba ban sai a rubuta ba kuma ba a rubuta ba tunda aka ban na duba na gani ba a rubuta ba nan take sai Allah ya tsoma malakar Jibrilu alaihi salatu wasalam Allah ya ce jibril ya ce yace ya rasulullah Allah ce na gaishe ka bayan gaisuwa ya ce in gaya maka abinda ka faɗa masa na abakar shi ya sai ya faɗa amma lallai ya tsara da a ce a rubuta muhammad rasulullah ya sa a rubuta la ilaha illallah to da ya san kana son Allah kuma shi ya ce a rubuta muhammad rasulullah to da ya san Allah yana son ka to shi kuma Allah ya san ne kai ma kana son abakar siddiku to da kanshi ne da su kudura ya umarci wannan rubutu da ya zo ta talaran kun faye kunu ya ce wannan rubutu ya zo a rubuce abubakar siddiku ana da kanshi ya rubuta wannan layi ɗaukun na abubakar siddiku Allah ta zaune na san kai ma ya rasu kana san abubakar siddiku a wannan martaba ne martaban shi na tara sai na abokan siddiqu radiyallahu ta'ala anhu saboda martaba wata mata a cikin matan sahabbai mijinta sahabi ne ita ma sahabiya ce mijinta sai ya tafiya ranar da daddare sai ta mafarki mafarkin da ta yi sai ta ga dabino wanda ke gidanta ta faɗi dama gidansa akwai dabino a bacin sai ta ga wannan dabinan ta faɗi garin gidan ya faɗi da gari ya waye ta sallan su bayi sai ta je wajen annabi muhammadu sallallahu sallama ta ce ya rasulallah lallai jiya na yi mafarki ya ce kin farkin ne ne ta ce na yi mafarki na ga dabinan gidana ya faɗi sai annabi ya ce mijin ke tafiya ne sai ta ce eh ya tafiya ne ta ce eh sai ta tafi kenan sai dai shi addu'a Allah ji dan shi domin lalle zai mutu ba zai dawo ba lalle mijin shi zai mutu ba zai dawo ba sai da ke addu'a Allah ya ji dan shi ta fita da kuka tana to yanzu in ya mutu wannan yaron ya zan yi da su tana kuka tana kuka to ta kama hanya za ta je gida a hanya kuma sai ta game da sai da na abubakar siddiqu radiyallahu shi kuma zai shi kuma ya taso daga gida zai zo wajen annin Muhammadu sallallahu Alaihi sallama. An gane? Sai na bakar sai kamar tana kuka, yace ke bai Allah lafiya? Ta ce lafiya lau, lafiya, lafiya lau. Kuka me yake yi? Ta ce wallah amin an ce min ne miji na zai mutu, ba zai dawo gida ba. Yace ya tafiya ne ta ce eh. To saboda ya kai ya kai aka ce zai mutu. Ta ce na yi mafarki ne, na ga dabinan gidana ya faɗi. Da zai tambayi fasara, sai ka ce annabi na ne zai mutu ya ce ke bar Allah har ita bata ce annabi ne ya gaya mata ba sai ce sai zai tambaya sai ka ce miji na ne zai mutu sai ce ke bar Allah ki kwantar da hankalinki miji ki zai dawo yau din na insha Allah Kirgiri shi, yace miji ki zai dawo yau din na insha Allah. dare yayi ta koma gida suna tunani can annabi ya ce mata ba zai dawo ba zai mutu na kuma bakar siddiqu ya ce mata yau din nan ne ma zai dawo ba ma gobe yau din nan insha Allah zai dawo da ranshi kuma cikin dare kuwa tana gida sai ta ji kwan kwan kwan kwan ana kwankwasa kofa ta je ta ce wane ne ta ce buɗe mana ai ni ne wane mijin ki ne ta ce buɗe kuma ta ce shi ɗin ne kuma daga yi waye bai ce sun sallah sai ta tashi ɗaya da mijin sai suka ce gaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin shi kuma sai na bakar shi ma ya zo ina zaune a wajen sai ta ce ya rasulallah to ga mijin dai ya dawo wanda da ne barci jiya na zanariya maka kace zai mutu ba zai dawo ba sai ce wani soya da haka sai ce ai ai hanya ne da zan je gida sai ga sai na bakar siddiq da jalanu ita kuma ba ta bakar na wajen ba sai ce sai ga sai na bakar jalanu sai yake ce mun ai yau miji na zai dawo ba komai insha Allah kana rufe baki sai na bakar sai ka sai gaba kai yana jin kunya inda da ya san annabi ya faɗa magana to shi ba zai sa a ƙarshen mulki ba shi ya sa fawa ne na ƙarshen bukari na isan shi a wajen Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wajen imanin shi da yake cewa ko da yau ne zai iya mutuwan ai Allah mai iko ne ƙara musu kwanaki da shekaru ma nan da ke duka zo malaka Jibrilu alaihi salatu wasalam yake ya rasu Allah Allah sai na gaishe ka bayan gaisuwa ya ce in gaya maka abin da ya sa Allah ya yi masa yana bakar haka ya gane lokacin da kake cikin bakin ciki a makka shi ne ya zo ya yaya maka wannan damuwan shi kaɗai na abokin jiranka shi ke ba kuɗin cin abinci shi ke ba ka dukiyar shi shi ke ɗaya da kewa a lokacin da kowa da kowa ya ƙaurace maka to shi sa mu ma yau muka ce mu ma ba za ku kunyata abubakar ba tun da shi ma ya kunyata annabi ba tun da ba ya kunyata ka shi ma ba ku kunyata shi ba Allah ta shi sa sai na ƙara ma wannan miji na ta tsawon rayuwa an ƙara mishi tsawon shekara goma sha uku albarkacin sai da na abubakar siddiqu radiyallahu ta'ala anhu an gane wannan wata rana sai na bakar siddiq radiyallahu sai kalli sai na aliyu radiyallahu sai fashe da dariya ta murmushi sai ya aliyu ya aliyu amma dai Allah ya maka martaba Allah ya maka martaba sai na ali sai ce saboda me ne haka yace domin na tuna ne annabi ya ce min ran tashin kiyama ba wanda zai biyo su saradi dan tashin kiyama rabu shi wanda kuma Allah kuma sun fara zata kuma fara don annabi ya ce mu ran tashin kiyama ba wanda zai zo kiradi ba sai ya zo hannu sai aliyu sai ka sa hannu ka ce shi aljawaz ya halatta ya wuce sai ka ce ya wuce in ka ce ya wuce to yana zuwa kiradi zai wuce kamar warkiya amma duk wanda baka sa mishi hannu ba ba shi ba wata zaraɗi sai sai na aliyu ya ce ya bakar ni kuma na rantse da girman ubangiji ni kuma annabi ya ce min kan samu kowa hannu sai wanda ke san abubakar siddiq yake na rasa girman Allah haka annabi ya ce mun kan sa mu kowa hannu sai na ga yana son Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Allah na martaba ne sosai sai na Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a cikin mataba shi na goma wata rana ɗaya daga cikin mutanen Madina ya rasu an ɗauko janazan shi sai ga malaka jibrilu ya zo shi tun daga fara Allah Allah ya turo shi akan wannan mutumi a gaya annabi kai mishi sallah to kamin ya zo su abubakar siddiqu ya rasulullah bismillah an ga na zo shi da mai sallah ni ina son shi ni ina son shi ya faɗa haka sai ga jibril ya zo jibril ya rasu lallah Allah shi na gaishe ka bayan gaisuwa ya ce wannan mutumi kaka yi sallah jibril ya faɗa ya koma yana koma jimkaran sai ga shi ya dawo da gudu da gudu malaka jibril alaihi salam ya dawo da gudu da gudu ya rasu lallah Allah ce na gaishe ka bayan gaisuwa ya ce in gaya maka abi umarnin abubakar siddiqu mutumin na gari sallah ana ce domin ina jin kunya abubakar tun da shi ina jin kunyan duk abin da wani yi Allah ce gamsu ya yafi ya yafi ya yafi tun da abubakar ya ce yana son shi سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مرتبة شنا قوم شاتايا وترى أن بالكنش يعني أنا سنشته بالكنش بحنش يكي با sahabban shi abinci a baki da kan shi ke ba sahabban shi abinci a baki da hannun shi albarka yake bismillah yake bismillah ungo ya babana hamza bismillah ungo ya babana abbas ungo yawa ne ungo yawa ne ungo yawa ne giba mun yawan sabar na abinci da da lafi suka suna fara jalanu sai na ba a bakar sabbi fara jalanu da ya bashi sai haga ya kara shi loma na biyu malami kowa da kowa har hamza da abbas kannin baba annabi duk loma ɗaya ya basu amma annabi ya ga ba suna bakar loman farko ya kara mishi loma na biyu ya kara mishi loma na uku sai sabai sai na abbas da rajala nisa ya rasulallah mun san dai baka komai sai da umarnin Allah dukan mu muka kaba kowa noma ɗaiɗai ne ba muna zargin ka bane mun san dai akwai wani aya idan mun ji za mu ji daɗi yace kwarai kuwa lokacin da na ba abubakar siddiqu noman farko da na bashi a lokacin a tare da ni akwai malaka jibrilu akwai malaka mika'ilu to da na bashi noman farko malaka jibrilu alaihi salatu wasalam da ga abakar ya karba ya sa a baki malaka jibrilu sai ce hani allaka ya ake hani allaka ya ake farin ciki na duniya da na lahira ya tabbata gare ka ya kai yantaccen Allah da ke tsakanin shi loma na biyu bismillah mana kayan gidan ku da yanzu misala mai da kai ka kato da kaka kar hanya duk ga filiyar su kuma za na bar shi annaga da shi da yanzu na ta kama waje da yanzu na suna biyu ne Annabi Muhammadu sallama yace da na ba sai da baka da zalanu loma farko sai malaka sun ce hani allaka ya akiku farin ciki na duniyar lahira ya tabbata gare ka ya kai ya atiku farin ciki na duniyar lahira ta bata gare ka da na gaga sai na ji daɗi sai na ƙara ma abubakar loma na biyu da na ba shi loma na biyu alaka mita ilu sai ce hannu allaka ya rafiku ya tabbata gare ka ya kai abokin annabi muhammadu da na jaga sai na ji daɗi sai na ƙara mishi loma na uku da na bashi sai Allah da kanshi ya ce a yayi hijabansa mai duka baki ɗaya da kanshi Allah ya ce hani allaka ya siddiku sayyidina abubakar siddiqu radiyallahu anhu ko duk abubuwan da muka faɗa a baya ba faɗa ba sai wannan kadai ya isa kuma sannan martabar shi na goma sha biyu annabi muhammad sallama annabi da kai shugaban halittu baki daya shugaban masallata wanda ya fara sallah to ya zo ittifaki baki daya sallar shi da ya na ƙarshe a duniya sallan da ya na ƙarshe a duniya ya yi ta ne a bayan sai na bakar da firko da gananu sai na bakar shi ne limani annabi ya bi sallah to yaya baki ɗaya sallallahu alaihi da yi baki ɗaya to na ƙarshen ya yi ta ne a bayan sai na bakar da firko da gananu ya ce kuma ko bayan ba ni shine halifa na haka annabi ya ce musu ko bayan ba ni shine halifa na yaya annabi muhammadu sallama ya ce allah azza wa jalla allah da kanshi allah azza wa jalla ya tabbatar ya faɗa shi alƙur'ani lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo zai gana da Allah da itaciyar nan Allah ce ya Musa ihla an alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa kai Musa nan wajen kana waje ne mai tsarki ka cire takalmanka ka bar taka wannan wajen takalmanka annabi Muhammadu sallama da kai yace nan wajen da Allah sai Musa ya takalman shi kai ya taka takalma Allah alaihi salam yace Allah ne ya dubi haske sai na bakar siddiku a ce wannan wajen nan ne inda za a ɗibi ƙoran da za a kwaɓa a halici a bakar siddiku daga Allah ma ya ce annabi Musa ya ce takalma kai ya taka ƙoran da za a kwaɓa da mani a halici sai da na abubakar siddiku a sanannu kuma ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga sunan sai na bakar siddiq radiyallahu anhu radiyallahu wani bai yahude yana gaba annabi a wajen akwai sai na bakar siddiq radiyallahu anhu wannan bai hudan sai zo na gaban sai na bakar sai annabi ya kallo a bakar ya ce ya bakar ko da magana ne ya ce kwarai kuwa ya ce wallahi bai hudan nan ina sai shi bai hudan nan ina sai shi nan da gidan la ya tura malaka jibril yace ya rasulullah Allah shi na gaishe ka bayan gaisuwa a gaya ma wannan bai huda a gaya ma wannan bai huda duk da shi kafiri ne bai san Allah bai san annabi to an mishi rangwamin abubuwa guda biyu a gidan wuta irin azaban da za a mishi ba gidan wuta ba za a sa mishi sarkokin wuta a ɗaure shi da shi ba kuma ba san takalman wuta ba tun da abu ya ce na san shi ko da shi ba ya sa a bakar ɗin duk da shi ba sa a bakar ɗin tun abin sai yana son shi Allah sai a gaya mishi irin yadda ke ɗaure ɗan wuta da sarƙoƙi shi ba ɗaure shi da sarƙa ko ɗaya ba sannan kuma irin yadda ke sa ɗan wuta a cikin takalma da akwatuna na wuta shi ba sa shi ba nan take bai yahuda yace ya rasulullah yanzu ba ma kai ba sahabin nan naka sahabin nan naka abubakar har ya kai makaban da zai magana da ni har Allah ya ji shi a can gaban al'arshi ya turo ya ce a zo a gaya maka an mun rangwani a kan abubuwa guda biyu ya rasu lalla ni ma gaya abubakar ni dai musulunci bai karba ba amma shi ma abubakar ina san shi Allah azza wa jalla ya kasu wa malaka Jibrilu ya ce zai da fiye da annabi ya Jibrilu ce ya Rasulullah Allah ce na gaishe ka bayan gaisuwa ya ce a gaya maka ka gaya ma wannan ba Yahudi tunda ya so Abubakar shi ma Allah ya gafarta mishi yana son shi ya mishi rahama kuma zai ba shi aljanna ba hisabi ba hisabi ko bai musulunta ba yahude sai ji wannan bishara da ke ya rasu lalla balle ma na yadda da aban musulunci aban musulunci aban musulunci annabi muhammadu suna sallama annabi yana zaune sai allah tuba laka jibrilu ya ce a gaya magana baka da jalanu abubakar Allah sai yana gaishe ka bayan haka Allah sai a gaya maka kai ne babban abokin annabi kun bayan haka kai din nan ran tashin kiyama a kabari annabi da zaran ya tashi ba go na biyu zai tashi sai kai to na uku ya ce a gaya maka inna Allah gafara laka wal muhibbika ila yawmil qiyamah yace ya Allah ce a gaya maka Abubakar Allah ya ma gafara kuma duk masoyanka Allah ya musu gafara daga nan har tashin kiyama duk masoyanka Allah ya musu gafara daga nan har tashin kiyama idan alim jita a cikin hadisi hubu abubakar siddiqu wajibin ala ummati hubu abubakar wajibin ala ummati sassin abubakar wajibi ne akan al'umma na wani hadisi ma annabi ce hubu abubakar wa umarun imanin wa bukuduhum kufurin san abubakar da umaru imani ne insu kafirci ne in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ran tashin kiyama Allah zai tajalli ya bayyana ma kowa da kowa a tare a fadan Allah ita amma Allah zai keɓa maka shi kadai ya ja shi ya je ya gana da shi shi kadai ba wanda ya sa abin da zai faru kowa zai fada Allah zai gana Allah zai gana Allah a gaban kowa da kowa ne amma amma Allah kuwa sai ce ba bakar shi kadai wannan maganar su ne ba wanda zai ji sun da ke tsakaninsu saboda duniya ya share hawayen annabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Manyan safon nan masu daraja ne, sai da na Abubakar, sai da na Umaru, sai na Usmanu, sai da na Ali manyan mutane ne. Hatta in ka duba ƙur'ani lokacin da ake ba da kisan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya aka ce Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusirin ta jarida yi na jaza'an liman kufiyar Allah ce annabi Nuhu nan mun ɗauke shi a cikin jirgin ruwa wanda jirgin ruwan nan akwai falanki mun ce mishi rubuta an ba ki wannan ɓarayi an ba ki wannan ɓarayi ma'ana ta gabas an ba ki ta yamma an ba ki ta kudu an ba ki ta arewa an ba ki sai annabi nusu ya ubangiji da kace rubuta wayannan an bace guda hudu menene ma'anan su sai Allah ya ce wani an bace farko shi ne sunan Abdullahi ne sunan Abubakar Siddiq kenan Abdullahi an bace na farko Abdullahi kenan yace ko an bace shi na biyu shi ne sunan Umaru Umaru bin Hattab an bace na uku shi ne Usmanu bin Affan an bace na hudu shi ne Aliyu bin Abi Talib annabi ya ce in tafiya wal asr إن الإنسان الذي هو سر كده من إيه إلا الذين آمنوا إن أبو بكر الصديق وعمل الصالحات عمر بن الخطاب وصادق الحق عثمان بن عفان وصادق الصبر علي بن أبي طالب أبو بكر عمر عثمان علي in ka biya bakara zuwa mafule kuna zai baka muhammad rasulullah abubakar siddiqu umaru usman ali misali biya mana bakara a hankali ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين شنو شكرا محمد رسول الله توم الذين يؤمنون بالغيب هم في إيماني شنو سينا بغير صديق ولا دلانه ويقيمون الصلاة شنو سينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومما رزقناهم ينفقون عثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوجدون إمام علي بن أبي طالب
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
da su ake yi sai kuma wanda ya koyi da su shi da shi masu yin rabu Rige-rige. Eh? da su ake yi sai ka wanda ya rabu amma na sai wanda ya koyi da su annabi muhammadu sallallahu sallama ya ba da falaloli da darajojin sahabbai musamman guda hudun nan kamar da muka fada tun ɗazu mun fara tun ɗazu kaji su kaji mun ba da akasin abakar shi kadai hujjoji darajoji har guda goma sha biyar annabi ya ce Allah ya ce Allah ya ma'afin abakar gafara da shi da masoyan shi daga na tashin kiyama kuma annabi ya ce Allah shi ne zaɓen masu haban nan nawa saboda haka duk wanda ya zage su Allah ya tsine mishi mala'iku sun tsine mishi annabawa da waliyai sun tsine mishi yace inna lillahi ta'ala ihtara li ashabi fadara li minhum wuzara'a wa asaran faman saffahum faman saffahum hadi ko faman saffahum duk wanda ya zage su fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina ma'ana a wani hadisi annabi ya ce man ya ce la'an yalƙallahu abdun la'an yalƙallahu abdun bi zunubin ibadi khairun lahu min an yabghuda rajulan min ashabi fa innahu zambun la yughfar lahu ila yawm al-qiyamah yace wallahi inda annabi da a ce mutum zai gamu da Allah ya bi da zanubai irin yawan zanuban halittu ba gida ya mishi kauki akan ya je mu Allah yana kin haji daya a cikin sahaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Inji annabi ne wannan sallama. To tun a bayan wafatu annabi na ce zina shi ne halifa akwai wasu ana cin sarawa tilawa sai suka zamanto su ne manya-manyan makiyansa yana bakar zalanu da suna barzana ɗabar zalanu. can mun bayani akan halala ne da darajar na baka yanzu kuma za mu koma wajen gargaɗi da tsawatarwa da kuma irin aibi da illa da azaba da wahala irin wanda mai zagin yana baka da umaru suke shiga ran tashin kiyama Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu wanda daga cikin manyan bayan Allah daga cikin manyan waliyai yake tafiya ta kama shi tare da rawa filawa za ke ce ma shi a yanzu rawa filawa sun su wajen arba'in ne suna tafiya za su je sham fatauci sai ya ji alaman su wa'in nan matsiyar sana bakar da sana umaru suna ta zage safai shi kuma ya kamta nasiha akan bai kamata rika zagin sahabbai ba ko ba ko bai sahabban nan sirga sun tafi lahira sun sar da Allah bai kamata a rika zagin su ba suka dinga cewa mai jumeir ina ruwanka ina ruwanka ai su ci amanan sai na aliyu ne sun ci amanan sai na aliyu ne ko suna facewa kafin su abin nasu akwai wata a ciki sai wani mutum ce a baka tabaru sun ci amanan sai na aliyu wai shi kamata fara zama wa halifa amma saboda kwaɗayi na mulki wasu gargashi shi wani lokaci ma hasu ce wai annabi sallama shi ne ce amana sai na aliyu wai an ba an zo malaka jibril ne zuwa wajen aliyu wai sai ga dan aliyu yana yaro wai sai ba annabi sakon sai ya wai sai maka bashi wai shi kuma da wai sai ji dadin mulki wai sai sai wai sai na aliyu Allah ya kiyaye kaga wannan kinan ba wanne ne ba Allah kiyaye mu to shine wayan rawa filawan suna ta zagi suna baka da Umaru iko Allah sai zaki ya biyo su baki da daji da ya biyo su sauran sai suka tsere sai wannan sun mai nasiha shi zakin ya kama amma bai yayyaga shi ba ya kama rigar shi daga sama shi zai shi wajen ya'yan shi shi ita gaban su wannan ce bi ba labar a kullum shi yana ji yace sai ya'yan suka ce suke zumbur suka watse suka taba baba hau baba hau baba ya za ka takura mu ka bar mu kwana uku ba ci ba sha muna cikin wahala muna cikin yunwa amma kuma ka je farauta sai kuma kawo mana masayin abakata umaru ce wallahi wannan da kunnan shi ya ji wannan zakin da kanshi ya lallabo shi haka idan da sa kai na tsira sun gudu shaka ai da hadin ai fita shi akan hanya ina kada mishi bimbi dab mutumin da bai su ba kenan ina nama da bai su ba kenan a wajen dabbobi ko su suna kin su yaƙi naman mai san sai na abakar sai na umar na biyu a cikin gargaɗi har yanzu akwai wani babban wali taƙi na sai na su fiya na sauri sai mata yaba da cikin manya-manyan bayan Allah wanda shi ma da ina nashi makaban nashi na kai shi su fiya na sauri babban mutum ne a cikin bayan Allah cikin musuluncin nan an gane ya fito zai fi anguwa sai wani kare ya hauka ce a hanyar bagadada kuma daidai tsakiyar hanya na tsakiyar saƙo shi da gano sauri ba a dama ya canza hanya ya riga ya shigo igonu mawakacin karan gano sauri ya zai zai zai na ɗan rabewa ga jikin garu ina rabewa sai allah ba wannan karan dama da kai sai ce ya su gano sauri ka saki jikinsa ka kwantar da hankalinka ka bi hanya sosai ai ko da kai ganin ni kare ne na hauka ce ai na san irin wanda nake ci Allah ba da mun ci kowa ba sai naman waɗanda suke zagin Abubakar da Umar Sufyanu sauri da zalamin wallahi wallahi ba da wannan labarin ku biyo na mutum a kusurin da cikin manyan bayan Allah a wani al'umma ana ta shi imam abu halifa to da umar bin sadis imam abu halifa rabbi Allah ta lanu to yana da makoci shi kuma makocin bai da aikin komai sai zagin sai na abakar da zagin sai na umar rabbi Allah anu aikin shi na kullum har matan walakanci sai su yi sabbobi guda biyu alfadarai don wulaƙanci sai sama ɗaya sunan shi abubakar ɗaya sunan shi umaru sai kira wannan dabba kai abubakar sai ya zage shi sai kira wannan dabba kai umaru sai ya zage shi kuma har ya shi ya fi nuna shi ga sai na umaru rajala anu ran nan kuwa abu hanifa ina gida ina zai zai zai zai ɗaya daga cikin dabbobin nan ya faci wannan mutumin ya zo zai samu su abinci ya sama alfadari abubakar da yawa sai sama alfadari umaru kankani ya ce wani alfadari da ya faci kan da ya faci idan shi da ya zumbur ya buɗe baki ya tarci wuyan shi nan ya yage shi sai da ya babbara wuya abu hanifa radiyallahu anhu ina gida na ji labari sai na ce to ku duba ku gani ina jin duk wanda wani aikin duk yanda aka yi umar ne zai ku duba kuma wallahi na da ka duba din daga mai biyu ne umar ne ne halaka wannan idan na san umar bai da haƙuri umar ai sai ya rama ai sai ya rama ke maganin shi kenan to dan kawai da shigo ciki sai ban kawai ba ta kalman ka ba ta kalman ka in ba ta ba ina ta ba da hadiya ina ta ka hawa na da shi ni kono ta canza waje mutum da muka tsaya nan eh na sha hudu wannan wallahi wallahi wallahi ya faru ne a zamanin annabi a gaba annabi ba a gaba wannan labarin wata mata daga cikin aljannu muminai mata aljana mata aljana daga cikin muminai na zamanin annabi Sulaiman alaihi salam to ta zo gaban annabi ta karbi musulunci a hannun annabi daga musulunci ta koma sai ta ɗanyi kwanaki wajen sati ba ta zo ta da annabi ba sai bayan sati daga ta dawo ta dawo sai annabi ce to ki wannan bai Allah lafiya kwana biyu mu ganki ba ta ce ya rasulullah ai na je bayan duniya ne wajen dutsen kaf domin in gaida wasu ƴan uwanmu da iyayena ta ce amma da na je na gaishe su daga baya na ga abin mamaki ta ce na ga wasu mutane guda biyu mamaki da naji a bayan dutsen kaf sai da zuwa can mawai sun san abubakar da umaru kun ba shi ban mamaki ba sai da mutum biyu a cikin su wannan ya tsaya na kallon gabas ba abin da ke cewa sai Allahumma tawaffani ala hubbi abi bakar wa umaru Allah ka kashe ni akan ina san sai na bakar sai na umaru ma'ana Allah kashe ni cikin soyayyan sai na bakar sai na umaru rasulanu sai kuma sai yana cewa Allahumma la tu'azzibni dinarin tu'azzibu biha mubjidi abubakar wa umaru na farko yana cewa Allah kashe ni cikin soyayya sai Abubakar da Umaru amma na biyu yana cewa Allah Allah Allah Allah ina roƙonka Allah dan girman kajin ka abanka Allah dan girman ka na san na haɗa maka kuma na san na fi kowa laifi amma Allah ina roƙonka abu ɗaya Allah in ga mun azaba a lahira Allah kada mun azaba da wutan da zaka azaba isa ga makiyan Abubakar da Umaru annabi ce to ya je ya to sai ka tambaye su da wanda za ka tambaye su zai ce to tsaya kai ki faɗa don ka tabbatar cewa na sani kuma su san cewa ce ma kin ga aya sai annabi ce wannan da yake cewa Allah ka sa ummutu cikin zuwa abaka ta umaru shine sai na halliru alaihi salam malamin annabi Musa alaihi salatu wasalam yace amma na biyun da cewa Allah dan girmanka na san na fi kowa sa maka amma Allah ina ina ga alfanu abu daya Allah ka kai mu azaba da wutan da za ka yi mamakiyan Abubakar da Umaru azaba da ita ni wani addu'a shine Iblis shedan lanan ne wallahi wallahi wallahi an yi wannan magana Shekan da kanshi yana neman alfarma da Allah guda ɗaya ta Allah shi azaba da wutan da zai ma makiyan sai na bakar sai na umaru a zalano azaba da ita. na sha biyar sai na aliyu gina fi ɗalibin rasu yalla ta anhu wata rana ya ga iblis shi da kanshi ya ga iblis shi da kanshi sai na aliyu wannan namu sai na aliyu mahaifin sai na san tausayi ne mijin sai da faɗi mutum sahara wallahi Allah ya fi jabi ya ga ke ɗan da kanshi yake da shaɗan kai daga ga kai yaki ne ka kai dan wuta ne amma a lahira kana inan Allah zai saka inan Allah zai saka yace shi dai ya san yace shi dai ya san yana neman alfarma da Allah kar Allah ya ci azaba da wutan da ba mu makiya abuka da Umaru yace amma shi yaron dai bai da garanti in dai har ya tabbata Allah zai shi azaba da wutan da ba kamata lalle yana nan tare da maki Abubakar da Umaru in dai san sauki ba suna nan tare da su Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu yace saboda mu kake tafiya tare yace domin ni ne nake kawata musu nake kara musu kiyaye abu ga da Umaru yace shi ki kawata musu kike ganin wani abu kamar abu ne mai kyau kuma ga kike gani Allah kiyaye mu in ba wata ba tun a nan duniya da kowane littafi a kowane mazhaba a kowane aƙida an hana mu yi da wani ko da baki an hana mu yi da wani da ido ake wailun likulli kuma zafin luma zafin me ya fice da kirce a za ba ta fata gare su in dai har da kai da ni zamanin mu ɗaya musulmai ne an hana in yi da kai in ban bari ba aka ce za mu azaba kai ma hana kai da ni in baka bari ba aka ce za maka azaba to yaya kuma wanda yake da manya-manyan sahabbai kuma sun bar duniya kai sun yi lokaci kuma dai badan yi a hankali mu zama da mu tashi da wuri insha Allah na sha shida wani mutum bawan Allah ya mutu a cikin kasar Iraki ana shiga kanan kan malami ne amma da ya je mutuwa aka yi mishi wanka aka tashi aka tashi a annashi za a ɗauke shi wallahi ka shiga ya miƙe baf ina wayo wuta wuta annaru annaru annaru wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta a je aka dina su Allah ya tsine ma malaman Iraki Allah ya tsine ma manyan shehunan Iraki sun tura ni na dinga zage sana abaka da Umaru sun tura ni na dinga zage abaka da Umaru ya kuma faɗi ya faɗa a mace aka haɗa da shi yana wari da fashi akalla ga kama da wuta Allah kiyaye mu da wannan ya nuna girman sabai ko bai nuna ba ya nuna girman sabai ko bai nuna ba sai na bakar siddiqu radiyallahu ta'ala anhu a ran da yi wa fati aka ɗauke shi aka yi musu wanka a rasha cikin annashi aka yi musu sallah da maka yarzu ya ce idan kun ɗauke ni ku kai ni gaban shabbaki annabi ku fara sallama tukuna ku ce ya rasu Allah salama ka rasu Allah a baka nake mai izinin shigowa wajenka in kun samu magana ku shiga da ni amma kun yi shiru ku dawo ku kai ni baki'a da aka yi shi wanka aka yi shi daga ce assalamu alaika ya rasulallah ga abubakar siddiqu nan ya zo amma yana neman izinin ka yace wallahi wallahi nan take ka jimriya daga shabbashin annabi aka ce musu udhulul habiba alal habib ku shigo da masoyi wajen masoyi ku shigo da masoyi wajen masoyi ku shigo da masoyi wajen masoyi wallahi wannan a bayyane suka ji na karfa shi a nan shabba shi an zallama to makiya da zai fata sana umar da zai fata sana umar kal'anu na sai na bakar a shabba shi na sai na umaru wannan dai rawa filawan suka je suka samu sarki a lokacin nan sarkin garin madina suka lallashe shi suka ciwo kan shi shi ma suka ce yi musu izini su je cikin shabbaki su kwakwale ga wasu na bakar da gawar sai na umaru suka shi a wannan wajen wai wajen bai dace da su ba suka ba shi kuɗi mai yawa ya yadda aka kira mai gadi na masallacin maji da sallama sarki ya ce mishi wanda dai yayi in ka in ka gora mutane daga masallaci ka kulla kofofi ka karfe kaza wasu mutane za su zo su arba'in kwankwasa ma kofa in sun zo ka ba ka dama ka buɗe musu kuma ka shiru da bakinsa dare ko yayi ya gace gan gan gan gan sun ya sama garin shi ya buɗe amma shi ya kwana cikin baƙin ciki da damuwa a wannan ranar kawai ina buɗewa ina dare guda arba'in da masu matin jiri da masu tebur da masu tuka da masu kwasa kasa mutum arba'in suka shigo da makamansu daga nan su ya ce yi ko sai maza maza sai ta tsofan bakiya
inda sai tsaya na kallo wallahi yana kallon su yana kallon su a shugaba sai kamun su wajen shan baki sai ka sa baki daya ta buɗe ko suka san faɗa ta a gaban da ke wannan
da gari ya waye sarki ya ji shiru bai ga an dawo ba ya kira wannan mutumi mai gadin masallaci ki ji ya labarin ya labarin jiya jama'a sun zo kuwa ita ai kaji kaji kaji kaji jama'a daga ranan yake ya tuba ya bar zaki abaka da umaru rike rike
a wannan kurmi kaɗa ya isa gobe ita ba ya isa gobe ita ba ya isa to akwai tsari kuma tsarin na kurewa ne iyakan kirka magariyar tukewa
wane kenan annabi da kanshi wallahi ya fito bai sai an yi sallah ke kira makafai yake jiya da daddare alhamdulillah na yi mafarki na ga babana sai ina hamza wanda ke riga mu lahira sun tuni to ne farki na ga babana sai ina hamza kuma ne farki na ga jafar ɗayyar ƙanina wan sai na aliyu yake na gansa aljanna sun ga suna min godiya suna cin abinci a can ganin na gansu sun suna min godiya na je na zauna a inda suke bisin na zauna sai suke cewa alhamdulillah ya rasulullah muna cikin ni'ima muna cikin rahama muna cikin ganima sai na bisu to alhamdulillah tun da kukur gamu zuwa lahira to kun samu a cikin ibadu baki daya wani ibada ce kuka same ta ita ce kan gaba a cikin duka ibadu wallahi sayyidina hamza sayyidina hamza shugaban shahidai sannan baban annabi da sayyidina ja'far dayyar shine wan sayyidina aliyu kana sayyidina aqil kana sayyidina ala aqil ala ja'far kana sayyidina ala aliyu ala aqil ala ja'far ala abbas ala hamza shugaban da nan guda biyar to alhaji na ga firna hamza babana wani shada a yakin hudu kuma na ga ya ɗanina jafar ɗayyar wasu na ali na ga su aljanna na tambaye su wani ibada ne suka sama ta fi girma kafin da alahira wajen Allah yace sai suka ce man kalmar shahada faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace mun same ta a cikin kan gaba ba abin da ya kai ta to yace to daga ita fa sun mamman ki daga ita fa sai wanne yace sai suka ce min sannan sai salati a gare ka yace to daga ita fa sai wanne yace sai suka ce min sai san Abubakar da Umar Allah wannan annabi shi ya gansu a mafarki mun ya gaya masa abin shi haka ya tambaye su sun ce ba abin da suka samu a lahira mafi girman daraja kamar zikiri mai bi mata salatu ga annabi muhammadu sallama sannan mai bi mata san suna abubakar da umaru da usman da ali in ji annabi muhammadu ya duk waɗana a cikin zamanin tabi'ai akwai wani bawan Allah ya je madina ƙauyen madina can daji ya wa itace shi kullum kana shi sai da itace ne ya biyo itace ya je ya a kasuwa in ya sayar da kudin safari ya ji gida ya shafa ne to amma yana kuwa itacen nan yana da addan da yake biyawa kai kuma da tunda shi bai da bai da lokacin zaman gida ya zauna ya sai ibada ya kalwa to hanya ne kai da cikin jirgin salati salatin nashi ita ce Allahumma salla ala sayyidina Muhammadin allazi huwa abha min ash-shamsi wal qamari bi arbi hasanati abubakar wa umar kace Allah kai salati ga annabi sallama wanda ke shine ya fi rana da wata haske Allah ke salatin adadin latan da zaka ba abubakar da umar sai sai wasu rawa filawa suna yan shi'a kenan sai suka shina wannan salatin suka ah assalamu alaikum malam ita ce ita na sayarwa ne ka musulmi da suka ce ko masa duk ga miji ga kana sai kana kana da yau na sa abu abinda baka jin yaran shi kuma ya mutu wannan yaran yanzu saboda cikin ta cikin wata baki da ina masa abin da suke faɗi ba ko sai suka ce assalamu alaikum kai me ita ce na sayarwa ne ko ita kwarai kuwa na sayarwa ne sai suka ce to zo mu je gidanmu za mu siya za mu siya ashe su rawafilawa ne masu ɗan shi'a kenan makiyar sai na abubakar da sai na umaru a da anhu suka siya shi sun je da shi gidansu suna zuwa suka kama shi da duka suka dinga dukan shi suka dinga dukan shi suka dinga dukan shi ya lilis suka ɗauko takobi suka tsara hannun shi da dama suka jifa da ita suka ɗauko takobi suka tsara hannun shi na hagu suka jifa da ita saboda zafi a nan ya sume da dai farfado haka nan ya tashi ya lallaba ya murgina ya murgina ya miƙe na tafiya a hankali a hankali har yi wajen shabbaki wajen kafar annabi muhammadu sallallahu sallama shi dai wajen saboda ya gaji a nan wajen ya faɗi ya gaji saboda wahala ga wahala ga rashin ci ga rashin sha a nan dai bacci ba shi bacin wahala amma dai bacci ba Allah sai ya barci ya ga annabi muhammadu sallallahu sallama ana sallama ya fito da kabarin shi da sai na bakar siddiqu shi ma ya fito da sai na bakar adab shi ma ya fito annabi ce ku dakata ku ku dana ku lura mun da shi mun da barin zan kwaso hannayen annabi da kanshi ne dai kwaso hannayen ya kwaso hannayen wallahi wallahi yana zuwa duka wani daman ya manna yana mannawa kaman ne ita mana hagun ya manna yana mannawa kaman ne sai a sallama ya ce tafi abubakar da kai umaru da kun gani masu zage ku sai suka yi mishi wannan aiki masu zage ku suka yi mishi wannan aiki sai kuma tashi je Allah ya mata albarka kuma ina umurtan ka daga yau kar ka fasa san abubakar da umaru da ci gaba kawai sai farka da farkawa ya shi lafiya lau kaman ba shi aka ba wannan ba da ya sallar su bayan sulatun madina ya koma gida ya ba mataje labari ta amma ba ta yadda bai ta ta gari kamar karya ne ita dai kawai ta gari ko ya kwana a waje bai kawo gida ba ya karya da safe bai bar yawan sanan ba ya koma bayan gari ya wuce shafe shi ya ta kwaita shi a sama haka yana tafiya kuma biyu kuma biyu hannun wa biyu hanyar wa'annan mutanen nan ya zo dandalinsu majalisansu ya ce Allahumma صلى على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر بأدب حسنات أبو بكر وعمر sun ga da hannayen daga guda biyu a'a sai suka ce malami ta ce na sayarwa ne kawai sai ce eh idan na ziyar nan dai su arba'in sai suka tashi da zo mu ji gida za mu siya shi kuma ya bi su bai fasa ba eh da ya bi su suka je gida a karin kallon ita nan ba kai ne je mu kama ka ba kuma kai nan gidan muke maka duka muke yi maka hannaye ita kwarai ko ni ne ni ne sai aka yi haka ga hannun ka lafiya lau kuma kamun ba a fashe ka ba jiya ya ce kunji kunji kunji kunji haka ya faru eh haka ya faru ita wallahi daga mun tuba mun bar zagin afaka da umar wata rana har yanzu aka girma suna baka da umaru annabi na zaune a fadin shi a nan gidan a nan madina ya ce ina abu da ina umaru sun zo kuwa aka ce zo ba har sabu da mijiyar su kira yace ku tsaya za su zo insha Allah in dai lafiya lafiya za su zo kila da akwai dalili da za su zo da wuri ba can jim kadan sai da shi sun zo suna zuwa sai ga zuwa malaka jibrilu alaihi salatu wassalam jibril ya zauna gaba annabi ya ce assalamu alaikum ya rasulullah Allah ya ce yana gaishe ka bayan gaisuwa ya ce in gaya maka abin da ya sa ka ga sai na abakar siddiqu da sai na da sai na umar bin hattab radiyallahu anhu sun yi jinkiri sun taso da gidan nan zo nan gidanka sai suka ga wani mutum ya rasu a cikin musulmai ya yi sallah kuma wannan mutumi hakika mai yawan zanabai ne mai yawan zanabai ne to sai suka tsaya suka yi sallah to Allah sai in gaya maka sanadiyyar sallar da suka yi na wannan mamacin wannan mutumin Allah ya mishi gafara Allah ya mishi gafara Allah ya mishi gafara inda har abubakar ya bi sallah eh umaru ya sallah da wannan janazan rigirigi a ƙara ko a bashi wani gashi annai muhammadu sallama ne sallama ya ce kun da baka ɗin nan da umaru manyan mutane ne ya ce ni ɗin nan ni zan fara barin duniya yake faɗa musu ba ya ce ni zan fara barin duniya in na bari to ga kabari na me bi mini abubakar me bi miki umaru ɗakin mu ɗaya da shi to waje ɗaya zai saura ka abin da kowa a wajen zuma ƙarshen zamani annabi isa alaihi salatu wassalam in ya taso a zamanin shi zai yada addini to in ya zo zai bar duniya a nan garin madina a nan gidana a nan zai bar duniya a nan madina nan gidana zai wabati to shi za a sa shi a gaban sai na umaru ya ce to mutanen nan guda biyu ku kiyaye su za su tashi fa a tsakanin annabawa ne guda biyu wannan jefe nasu annabi isa wannan jefe nasu muhammadu rasulullah kace kuma sa yau rana ne na sahabban annabi Muhammadu yau rana ne na sahabban annabi Muhammadu yau rana ne na sahabban annabi Muhammadu an gane? Hey, ranan sahabban annabi tsara minti goma sai mu tafi insha Allah. Annabi Muhammadu. Ya ce inna Isa ya mutu bi madinati fayudfanu ila janibi qabri umarin faduba li abi bakarin wa umarin fa innahuma yuhsaranin bainan nabiyyaini annabi isa in zai bar duniya a madina zai mutu in yi wafati za a binne shi a nan ɗakina kusa da sai na umaru yake to aljanna Allah yardan Allah ta tabbata da sai na abubakar da sai na umaru domin za ta tashe su a tsakanin annabawa guda biyu in Allah wa'in na mutane a ce a ce ba kamar hama ba Eh? wanda a ƙwar'ani an yi sai na abubakar in ka biya wadda sai wallahi idan ta je ka ji ina lagita wa sai dan na buhan atika atikan nan abubakar siddiq in ka je arrahman ka ce wani man hafa maqama rabbih jannatan abubakar siddiq in ka je suwan na yasi wa amma man hafa maqama rabbih wa nahan nafsa an al hawa in zafir ma'awa fa inna abubakar siddiq a cikin sai minti goma ne na je ce ran tashin kiyama za a zo da wasu mumbari guda biyu a ita daya a hannun daman al'arish daya a hannun hagu al'arish sai malaku guda biyu su zo daya ya zona a wannan mumbari na hagun al'arish daya ya zona a wannan mumbari na hannun daman al'arish na hannun hagu al'arishin shine mala'ika maliku mai kula da gidan wuta sai wuce salamu alaikum ya ku jama'an filin kiyama Allah azza wa jalla ya umarce ni in ba da makullin gidan wuta ga annabi Muhammadu sallallahu sallama amma shi annabi sallama ya ce yanzu in ba Abubakar da Umaru me wannan mun hannun dama sai na malaka kenan rilwanu rilwanu mai gadi gidan aljanna sai ce salamu alaikum ya buga nan filin kiyama Allah ya umarce ni don ba da mabuɗin aljanna ga annabi Muhammadu suna sallama amma ya ce in zo in ba da wani mabuɗai da Abubakar da Umaru domin da Abubakar su shigar da wanda yake son su cikin aljanna kuma wanda cikin su kuma a kai su gidan wuta ana kiyaye wannan hadisin da ba yake sallallahu alaihi wasallama rigirgi annabi muhammadu suna sallama ya ce da zai isra'i a sama ta ɗaya na ga wasu mala'iku wanda Allah halice su mala'iku da guda dubu tamanin aikin su kurin Allah ka gafarta ma masu san abubakar da umaru Allah ka gafarta ma masu san abubakar da umaru wani mala'iku aikin su kenan ba sa bari a tashin jama'a ya ce kuma a sama ta biyu na ga mala'iku guda dubu saba'in aikinsu Allah ka tsine ma masu zagin sai na bakar da sai na umaru Allah ka tsine ma masu zagin sai na bakar da sai na umaru haka annabi faɗa yace ya gani a Isra'i da Miraji kuma mun mamaki sai daga cikin manyan bayan Allah a cikin safar ya ce wata rana ya ga wani aljani mumini sai yake cewa salamu alaikum sun sa sai wannan mutumin shi arganin to kai kana daga cikin mu'minin ko kuma kana daga cikin zafarai sai ce a a rikin nan ina daga cikin musulmai mu'minai mu'minan ma masoyan abubakar da umaru sai ce a zuba har kuma kun san da sai abubakar da sai na umaru ai ni ko na sani ai ni ko na sani domin wata rana da ni da wani ifiritu na cikin aljannu muna gaddama ni ina cewa Allah yana son abaka da umaru kuma sanin girki ne wannan ifiritun ya je ya saba jin wa'azin rawa filawa sai dawo yake cewa ya goyi bayan rawa filawa ya shi'a shi a wajen shi abaka da umaru ba mutanen kirki ba ne yace da ni da shi sai muka tashi mutum tun da mun gaji shaɗanu ne to mu je wajen babbanmu shi ne iblis shaɗan baki da mu je kotun koli ya ce muka tashi muka je wajen iblis na ce ga abin da muke ciki ni na ce abubakar da umaru mutanen kirki ne amma wani ibritin shi ya ce su abubakar da umaru wai ba mutanen kirki ba ne shaɗan ya ce kai wannan magana naku mai girma ne ya ce kai ifiritu kai ifiritu ka ibretu ka san duk iyanka ni na su ubanka kada gabanka eh duk iyanka ka san na haɗe kana dama ka ka raba kanka da zagin abubakar da umaru suke domin dinnan na bauta ma Allah a wurare daban-daban na bauta ma Allah a kamata ɗaya shekara dubu har ana ce min ni ne abidu na bauta ma Allah a sama ta ta- sama ta biyu shekara dubu har ana ce min zahidu na bauta ma Allah a sama ta uku shekara dubu to da ta sama ta hudu na bauta ma Allah shekara dubu a nan sama ta hudu na ga wata duniya na musamman mala'iku ne a cike sauhu sauhu sauhu dubu saba'in kowane sauhu da mala'iku ne ba wanda ya da yawan su Allah ya ce aikin su shi ne suna cewa Allah kai gafara ga masoyan abubakar da umaru aikin su kenan kurin Allah kai gafara ga masoyan sai na abubakar su biyu su na salamu da masoyan sai na abubakar na ɗaura salamu ya ce da ni zai kusa mata biyar na ga ta duniya mala'iku ne tsantsa a ciki mala'iku sahu sahu sahu dubu saba'in kowane sahu ɗaya mala'ikun ba wanda sa'ar da yawan sai Allah su kuma aikin su suna cewa Allah ka tsine ma mai zagin sai na bakar da sai na umaru aikin su kenan ya ɗan da kai shi ya ba da wannan hujja ya gaya ma ifritu da wannan mumin aljanni سيدنا بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي بن أبي- بن بن رضي الله عنه dukkan sahabban nan a so su san su wajibi ne san su wajibi ne a bar da wasu mutane a dinga kage ana cewa Abubakar yayi kaza Abubakar yayi kaza Abubakar yayi kaza Umar yayi kaza Umar yayi kaza Umar yayi kaza to wannan kage to ake yi kage ne don wace sun laifin to an ji alifin sun rigga ne sun bar Allah ko ku an ji suna saboda annabi ne su sallama ye in ma wani laifi ne ya faru a tsakanin mutane to su mutane su annabawa ne su ko ku su annabawa ne har sai a ce wai malaman sufaye suna goyon bayan abubakar da umaru saboda wai suna rufawa ne gudun wai karta zaki suna abubakar da umaru wa a san ya laifi to wani mai laifin na cikin mutum in ma ya laifin Allah ya da in ya mutu kuma a kuma faɗin laifin shi in ma sun yi laifin wannan kenan mutu wani hujjar da annabi ya yi kai a zamanin ga qur'ani ga ayoyi ga hadisai duk bai saba har yanzu eh yanzu ware zai su uban jemu ina ina mai musulmi amma aka sa fika ana zagi na ga dan wuta ne shi kafiri ne eh to nake sauran miti biyar kenan yanzu ko akwai wani babban wali ana son shehu muhammadu bin sammakin shehu muhammadu bin sammakin radalanu babban wali ne ya ce yana da wani makoci makocin nashi makiyin abubakar da umar ne ba ya san su kullum ake kenan zagin su kullum ake kenan zagin su shi kenan ran nan kuwa wannan mutum sai mukamala ya haɗa su da wancan mutum makin da abubakar da umaru da kuma shi shehu muhammadu bin sammaki a radiyallahu anhu shi wata ya ta zage sai na abubakar da sai na umar ya ta zage su shi kuma shehu muhammadu bin sammaki yana karewa yana hana shi yana hana shi shi kuma yana kin hannuwa ƙarshe ma a yi sa hannu ya mari shehu muhammadu bin sammaki an gane muhammadu bin sammaki ya koma gida yana mai kuka yana mai damuwa wani ranar da baƙin ciki ya kwanta iko Allah a barcin sai yin farki ya ga annabi Muhammadu zai ce na zo ne in lallashi kan baka haƙuri na ga abin da maƙiyinka maƙiyinmu ya maka na ga abin da maƙiyinka maƙiyinmu ya maka saboda haka daga gida daga gidan shi zai sanar da ci ga hauka can ga hauka can a bacci ko sai ɗauki jikin takobi ya ce sai ɗauka ya ce ɗauka a ne ce mashi muhammadu sammaki sai Muhammad shi shi Muhammad bin Samman dauka wannan tabbacin je ka yanko je ka yanka shi je ka yanka shi sai mishi yanka rago yace a barcin na daga takobi muka je na shiga gidan annabi shi bai shiga gidan ba ina shiga gidan ko wani sani shi na kwance na sa takobi na yanka shi yanka rago da na yanka shi sai jinin rigar- sai jinin wuyan nashi ya tattaka mu a riga har waje uku a batin na gani ina ta haushi ina ina ta haushi a batin sanin shi to shi kenan shi kenan ni zan koma Muhammad bin Sammakin Allah ya maka albarka yace kawai sai na farka yace kuma da na farka in duba riga na sai ga wannan jinin guda uku nan ba ba a minti goma ba sai na ga ihu a gidan wannan mutumin wayo wayo gudunmuwa jama'a gudunmuwa jama'a ga wane ya mutu kuma an gane kashe ba wanda ya zo ba ko ɗakin na kulle ne gudunmuwa jama'a yake da naje na gani sai na irin ya kana shiga cikin nan kan kai a yanke ita kuma na ba su labari da abin da ya faru a bacci ne maka wanda kuma ga ga kuma aya eh ya ba su labari eh sosai kuwa to daga baya iko Allah su ma samu makwatan nashi duka masu irin wannan irin suka tuba suka bar zaki sai na abakar su jibar da rano su tana bar mana ɗabar da rano sai muka ara iska koda guda biyu wata rana wani mutum zai yake hajji yana da kuɗi ya ce to bari biya ƙasan iraki cikin bagadada ya ce in yi biya ya samu wani ba Allah wani wani zahidu mai gudun duniya ya ba shi jiyan wannan kudin ya ku tafi iraki ya ce ya cikin bagadada ya samu wani zuhu wani zahidu wani bawan Allah ya yawan ibada sai ya ce da Allah ni na so ne in je yakin hajji amma ga kuɗi na ina so in baka ijiya kam Allah ya sa in je ina dawo lafiya sai zo karɓa wannan zahidin ana da shiga mutumin kirki kun zo abin da ya faɗa ya ce to in ka je makka ka gama aikinka in ka je madina ka je shabbaki ka ce wane dan wane mutumin iraki yana gaishe ka ya rasu lalla amma da fadin wannan abokan nan naka ba abubakar da umaru da fadin su ba da ya kai ka gaya mishi haka ka ɗan zaɓi da hajjin hajji ka gaya ma annabi haka ka ce wani ɗan misali a sa sunan shi misali a sa sunan shi zaidu ka ce zaidu ya ce yana gaishe ka ya rasulullah amma ba da badin waɗanda suke kwafi tare da kai ba zaidu ya ce da ya dinga zuwa duk shekara ya ziyarce ka amma abin da ke hana shi zuwa wajenka ba komai bane da wayannan mutane guda biyu shikenan kuwa wannan mutum ya ji hanci gama ya zo madina ya ziyara ya kwanta a nasi sai bacci kwashe shi da ya bacci iko Allah shi ma annan masallacin madina sai ya barki ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ya bayyana mishi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umaru ga sayyidina Usman ga sayyidina Ali an gane sai annabi ya ce to kai wane ashe ba sai da ya ko gabar kai daga bagadada sun ci kwarai ba sai ka wanda nauyi na ya sallah ce faɗa mana ai ga mai ko gani faɗa kai ba ka da lafi faɗa ga abubakar nan ga umar nan ga usman ga ali nan suna jinka ya faɗa ita ya rasulullah zai bi na bagadada ya ce na gaishe ka bayan gaisuwa ya ce ga bagadada ba don da sami biyun nan ba da duk shekara ya zo ya gaishe ka ita da aliyu kaji abin da suke cewa kai aliyu ma da ba zai yanzu nan ka je baka dada ka zo man da zaitu kuma ka samu takobi nan take a bacin wannan mutum yake sai sai ali ya je jim kada suka shi ya dawo yake ga zaitu annabi ce kwantar da shi yanka shi sai na ali shi yau shi yankan rago a gaba shi aka yi wannan abun kawai sai farka daga bacci ne farka da duk wani ba dai dai hannun sun dawa yi da ya dawo bagadada ya ji gidan wannan zahidin eh mai suna zai da misali sai da sai gun saurayi ya fito tun sai da zaidin sai ce salamu alaikum Allah mai gidan fa sai ina mai gidan ai tun rana kaza an ne ya rasa da shi aka yi magariba da shi aka yi sha'i sai daga gida lafiyar shi lau amma har yau ba sai inda yake ba ita wani rana kenan ita su fata yanayin ranar da kari da lokacin ita ga daidai lokacin ne sai ce to mutum baka labari ya maka wasu ya duka wani ba shi wurin yanzu ya zara kaza ya ce ya ce na yi ce ya ce ga ga nan ya ce to zan baka labari wallahi tallahi inda na san zan mutu game da Allah zan ba wani labarin kuma labarin gaskiya ne ubanka ba bacewa ya yi ba kaji kaji na zo na bashi kuɗi na ce ije mu amma ya ce na je in gaya mu annabi in da ba don haka da umaru ba da ya zai ce shi shekara to zai na kwanta ne bacci ban faɗa ba annabi ya bayyana mun ya ce min in faɗa saɓani wani faɗa nan ta je alayhi ta alayhi zai ɗauko shi ya ce wallahi tallahi gabana aliyu ya yanka ubanku nan ya ce to na gore da wannan labari amma ni ma daga yau na tuba ba ni ba zaki abaka da umar amma da Allah karfa mu asiri kai hakuri ka bari zan bar garin dan wani bajin cikin bar garin ko ka ba labarin ba komai saboda masu wannan aiki su ma su bari ba na sai ka faɗa ba domin ka boye wani aiki ka faɗa mai shirya ya shirya in mai shirya ba yanzu sun yi ka nema ya ƙare ka zura zura isa kwara daya rigirgi ba ai rigirgi don ya kuri daga duru guda biyu kawai duru guda biyu a an gane wadanda akwai matafiya za su je fatoci kasan sham siriya a yanzu daga makka suna cikin suna tafiya ayari ne da ce su akwai rawa filawa masu zagin sabbai kenan shi kenan a hanya ɗaya su zai ciwo ya kama shi wasa wasa wasa wasa ciwo a shi najali ne ya mutu da ya mutu sai suka gidan wata tsohuwa suke sallama lalla ko akwai masu jiri ko daji da tebur na ta kabari ta ce akwai ta ɗauko su daji sai ta ba su da ta ba su suka ji suka kabari suka yi mashi wanka suka yi sallah suka binne shi to wajen binne su suka manta da dajin a cikin kabarin sai ka aka aka rufe an ba mai matin jiri a zuci an ba mai tebur tebur shi to dajin nan fa ab ai ku fadi yanda zai fa an baje shi kabarin nan to kawai idan wata ba ta ba a zama da dajin ta mun sai mu kama al'umma irin haka haka sai aka tona kabari da zuwa kai sai aga sai aga wannan dajin yana hannun wannan mamacin ya kankare shaka ya kankare shi kuma dajin ya zama kaman kamar abin da ake walda ko yana kakkaɗin wuta a jikin shi ba dama a ɓanɓare suna gaji na feshin wuta haka nan suka rufe suna rufewa sai suka ce baiwa Allah da Allah sai dai ki haƙuri domin dakin nan dai gaskiya ba zai fito ba amma kin idan mutum sai miki wani ta ce ko ta fashe da kuka ta ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تالله بالله الذي لا إله إلا هو دا ما داجن نن تبنيكي حنونا أنا بيتنون ki kula dajin nan ki ije shi ki ije shi zai zama wani aya ne ga jama'an garin nan nan gaba ki gane wannan dajin daji ne na muke abubakar da umaru take da Allah ku dauko mun dajin ku dauko mun ka kusa cikin halaka suka ce wallahi ina a cikin jikin jikin jima suka ce shike nan ba ne zai zama kan Najeriya mata Allah ya yi to shike nan sai mu je na karshen kuna sallame ku ɗaya daga cikin mutanen Madina a cikin tabi'ai ya kai wannan shi kuma a duk shekara sun shi dan gari ne dan madina ne idan jama'a sun zo daga kasashen duniya to shi ya shahara gidan shi mashahuri ne jama'a suka zo gidan shi neman taimako ko neman abinci kuma kan taimaka musu tunda mutan madina sun saba da bada hadiya shi suke ce ma sabil a wannan shekaran sai suka zo wajen shi shi kwallon bai da kuɗi sai ya tashi sai ya kabar sai na abbas kaddara nan domin ya sosai sai na abbas a cikin baki'a allah ya kawo mishi fatahi ya samu abin da zai fa wa'in nan baki na shi abinci har su bar garin madina da zai duk abin da sai na abbas ko sai garawa filawa sai kewaye abin da sai na abbas wai sun zo ziyara sai wanda ya ce ya ku wa'in nan bayan allah ku taimake ni da sadaka na kuɗi don girman abubakar don girman umaru ku taimaka min da kuɗi don girman abubakar don girman umaru wasu kuma makiyan sai na bakar ne da sai na umaru na ɗabar da lanu suka ce to a kan gudun ne ko eh to zo mu je gidanmu sai suka ja shi suka shi gida haba suka je gida suka haɗa shi da bayi katti madaka suka kayi nan ku koya mana ladabi ku koya mana ladabi kafin na suka dinga kirɓan shi suka dinga dukan shi suka ɗauko itace da sanduna da suke narkan shi sai daga zai taɓe sun yi aihu ya kasa sun yi aihu har daga baya ya kasa sun ya kasa bayan da zai yi suka je suka ɗauko wuka suka kama harshen shi suka yanke suka jefar da harshen saboda zafi ya sume ka ɗauko shi suka je suka jefa da shi a cikin wata juji da suka jefa da shi a wata juji yana sumi bai sani ba sai sanyin asubahi ya sa shi ya farka ya farka haka nan ya taso ya rarrafo ya dawo masallaci da sallama ya shiga wajen shabbaki ba daman da iya magana da harshe din an yi harshen yana fari abin sai ya rasu lallai kaga abin da abin ya rasu lallai kaga abin da abin ka taimake ni ya rasu lallai ka taimake ni ya nan dai ya ƙarfi bacci shi a cikin masallaci ya ce ya kwanta ya bacci ke nan sai ya barki ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi ya ce da su kabarin annabi ya ce na ga na ga maka tun da kani mutum kawai mu za mu yi maka da kani ba manta so sai haka da hannun shi kuma yana haka ko sai da shi ya ɗauko wani harshen da aka yanke mishi sai shi da bakinka ina guda ko hako sai manna da manna ko sai manna mannawa da mannewa ya farka kuma ga lafiyar shi lau ya gode ma Allah ya ce yau ya tunda ma na ƙara san sai na bakar da sai na umaru yana kuma da aliyu yana ji ɗalibin da sauran safai baki ɗaya da matan annabi da ya annabi dukansu radiyallahu ta'ala anhum ajma'in sai dan marhaba na na wakilawa ita ce ba shi'a wato a ganin su annabi ya haici sai na ali kuma a ganin su ya annabi dukan su ba wani na kirki gudun sai sai sai da fadima shi dan nan ko su daga ko kaman kaman ma bayan shi bane kuma amma da annabi dukan su ba na kwarai a wajen su sai sai da hadiza ba mu a ƙarin musulmai dukansu na gari ne ya annabi dukansu na gari ne matan shi dukansu na gari ne ya'yan shi dukansu na gari ne sahabban shi dukansu na gari ne ban da hauka sun muka ce mu yanzu mun mai da rayuwarmu ba mu da komai sai zagin manyan bayan Allah na farko to ko zagin ya mu ya ma wani riba ne da yanzu a yana zagin ka ba goma shiru ba ko ba zikiri ba ba isi kifari ba ba salati ba mai shiru tun da ba da yawon na bai da ko ai da sauki da bala ka kuma wasan da zaka zaga ka kawo su musulmai kawo su waliyai a ga kan safai matsala ne babba iya ka namu faɗi ko kuma na ku ci an ɗauka alhamdulillah an ɗauka a zaman jira ɗi na tsaro ko tsaro kuma ba ɗauka ba a wani ne na duka inda na yi bayani
akwai wani wanda ya mata lawa ne shi ma kun ji nan mutum shi mata da shi to ni ya fi da umar ne to mun je nan istar ne gurin kuma ba da shi to sai ne na ce umar shi a yanzu ya canza ba sun ji abin da da kuma kan ce sun ji amar mai sunan shi amar wai to wani bar amar da shi ba wani shi ko umar kuma amar ba ta bayan shi a
Bare kuwa. Bare kuwa. Bare kuwa. ga gani ga gani to haka suke da Bare kuwa. Allah kiyaye mu Mm, ai kaga daga baya yanzu ba na kiran shi ya mana majalis wani wa- wa wa kuma amuru bin al'as wai dole dai zai na ne dai ba a yi da shi ba ba za a so su ba kuma kuma har yanzu a gidansa ne a madina har yanzu ba za a shabbaki ziyara wanda da sun je a wata kuma na baka ba a na umar ba ku kana mai ina nan ba iya a kare ta kuka wajen akwai na fatima akwai alal baiti a ga alal baiti dan ba na kuka kuma annabin ba a zan tashi ba wai amma wai ba shi ne ba aka wani ko da wani abu kan aka umaru eh da ke da shi Allah ya yi mu Allah ya ba mu amfani da lahira Allah ya kiyaye mu sarkan dunan lahira Allah ya tsara mana soyayyen annabi Muhammad Allah ya ƙara mana ƙarfin imani da zafin Allah. Kuma Allah ya ƙara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya ƙara mana san sai na bakar siddiqu. Allah ya ƙara mana san sai na Umar bin Khattab. San sai na Usman bin Affan. Allah ya ƙara mana san sai na Ali bin Abi Talib. Allah ya ƙara mana san sai da Fatima Zahra. Allah ya ƙara mana san سيدنا حسن على سيدنا حسيني على رضي الله عنهم اجمعين الله يكرم من سان قد بن مكتوم مولانا شمر التجاني رضي الله عنه الله يكرم من سان شيخنا ابراهيم ياس رضي الله عنه الله يكرم من دكان وليي شريفين دكان مسلمين دكان مؤمنين باقي الله يكرم من سان سان wannan manyan bayin Allah ba Allah ya ban tare da su duniyar lahira don alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yau ne ranar sahabban annabi yau ne yau ne in ku ta kun lura da kyau ne majalisi ne iyaka akan sai na bakar kalam shi kadai da kuma sai na umaru amma har yanzu bai shigo cikin darajar sai na umaru ba har sai na hannu ban ji gidan sai na usmanu ba ban ji gidan sai na aliyu ba na sai na sa'adu na sai na sa'idu na sai na ɗarhatu غفير ناس زبير طلحة الخير طلحة الفياد النبي الذي في طلحة الخير والدشين آيات أهود كافرين وده أربعين سكبيو النبي دو صافي سواطي بكا بكا هكا رجواني في طلحة الخير شكرا هذه ذكور يرفع النبي هذا مثالي يقول هكا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هكا هكا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هكا amma idan har kuka bari tsaya ya fi annabi Allah Allah zai tambaye ku gobe kiyama annabi ya tashi an san kana wajena alhatu an san kana wajena alhatu alhatu alhayr alhatu alhayr an san kana wajena da kai da zuwan ka tashi kiyama da iyayen ka haka annabi ya rubu wallahi sai na tsaya Allah ban ce kansu يبس الحق الحي ترى هالشمو انا زاجيش طلحة الحير هتقلوا لي طلحة الحير ودي وانا بقول اي جن خوكا كبير يا ودون ودي ما بصير ما بكافش بقى inda ka tofi annabin a tun da hajjin ma kawai ya aika wata baiwa kurin ya ba annabin ruwa ba ya musu komai ba ko bai fushi ba amma lafiyar da lamun da shi ba su alaba ba ko ya farki jiwon da ran haihuwa kai tsanan miki ba amma ba ne ba na ina da ke da cewa ne suka zai cikin bishar aljanna inna abubakar umar usman ali sa'idu sa'adu da talhat sai ki bayar sai na fara zama ramar da hau sun manya ne ina ba sun yi wasu misali ba mace ma yin garkuwa ga waliyai muke barazana muke zage muke can ku mutumin kan waliyai wani ba za su haɓar inda ba dai lashe ta ne da jini da ba ai ko za mu da rayuwar mu da duk ba ku labaran haɓa annabi suna ƙarfi su samu kusan kuma ne kasar bai kamata a bincin shi ba aikin wani da ya kamata a bincin shi ba aikin wani a wasu yanki kullum ba a idan ba in kana wani ba kawai karfin tare da ru sai sai ka ba ɗari da wani san kuma da kawai ya shirka kamar cikin jifar kamar salatin wani nan wai san alabar da ya shirka wai aishin da shi ɗayan reshe ne kan haɗa na aiki tushe ne da kuma da ma'aikin da faɗa mai shi ya ba da wani gari da shi ya bayar kuma aiki shi rikin abin shi shi wani mutum bukari da sanar shi hainana na halar baiti na kowane gari ne ba kawai zai ɗan shi'a ba wani sun fake ne da sa halar baiti amma ba fakewa ba a duka sannan wani shi suke da shi ko shi ganin girman shi ko shi karama shi ba shi na zuwa biya ai ba shi ba shi to Allah shi mulaki ne gurin kuma wahabiya wani kalla kawai kalla kawai sai ka kalla kawai amma kuma kisar kuma annabi bai kai kowa ba bai fi kowa ba komi na shi bai kai kowa ba ya shi wasu na wuta wani ne bala ya fani wani kalla to mun ga za su yi mun كنت بدرس حقي اي خلفه لكن امامي شوف ارفع عينك بتاع كذا قراني ما يقول اكراني amma ba duk kun ba duk irin ta ba misali ana kiyaye misali kamar gidan ku kai misali wani na salamu ne gidan ku misali ba shi baban ku a kai ba na haya kawai da lura bai abin zai ko da sai malam haya kuma ga kuma ko ma wani musulmi ne mu'mini ne kowa ya san shi a zamanin shi har yanzu ma an san shi a labarai san cikin an san da san cikin shi amma da duk bai da abu da ba su da abu abin zaki da kungiyoyin da kafafen yaɗa labarai da da majallu da jaridu sai sai sai mara yana muna cikin wani kuma kana son su gane gane na kuma na kawo ga suna da barci ya ga sayi na hamza ya ga sayi na jafaru ko sayi na aliyu ya san sayi tsananan sun ci ayyuka wani wani su daraja sai ta kalmar shahada da ita ba su ce sana'a ya gare ka da ita ba su ce abakar da umar wannan kasar da wannan da suka kafa na biyu nan da zuwa da waye yana da kyau ma an shi fitar da shi a filar domin a yada ma al'umma ba da wani kuma kuma wani abu tsaki kamuna ku kai shi kuma ka waya daga kotun su kana da mamakewa na wafin da kuna mamakewa to ƙarya ne ko ko gaskiya ne wannan kuma kuma kokoyewa muna wani kuma kuma da kotun ku wa kuna wani ruwan shi abinda annabi ya kawo ƙarani an ce isar da shi ga mutane ne don an da a cewa masu wani kalla nan nisa kawai rediyo idan da fitar da shi a watsa da wannan wayoyin ku ne kuma da ku a je kun kuɗi ya fara amfani da shi a fitar da shi a fitar inda kowa da kowa zai samu kuma da kuma aiki da yanku kuma a jawa duk wanda kan kawai shi ya fito da sai da sai to a fitar da shi a fitar duk ma wani ɗauka gurin dole kawai fitar da shi ba ba na dole fitar da shi ba daga yau ba su faɗa waya ne da shi dole ka waya don wani sun ba wasan waya da waya yana kin abuka da umaru waya Dole ne suka rijiya a cikin ko ɗari biyar ne ya zama bukarar da wanda da zafi kullum amana billahi da Allah da nan gidanmu don baba na don baba shi malam faru shi wani aka ba shi da dukkan gidan namu daga baki da dukkan gidan namu daga ko ko guru karawa wannan muka na wani gidanmu da kuma da dabi shi ma duk wanda ya zo da duk da ma anguwa da kuma da garin duk ma kan amsa
Allah ka sa barkuwa ta wannan Muhammadu.
inda mun ta bayani ta annabi mun tsayi mun tsayi mun tsayi mun sai annabi ibrahim mun yi mun yi mun yi mun ya tashi ibrahim mun yi mun yi mun yi mun ya ƙara baiti mun sai shi ya goma yawan san kaya abubakar aka murmi Fadalla.
usman
Na ta gaba ka sai an gani.